نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه أيها المؤمنون يا عباد الله هنالك حق عظيم وواجب جسيم أعلى الله تبارك وتعالى في القرآن قدره ورفع مكانته وشأنه وقرنه سبحانه بحقه إنه عباد الله حق الوالدين ويكفي برهانا ودليلا على عظم هذا الحق وجسامته أن الله تبارك وتعالى قرنه بحقه في خمس آيات من القرآن الكريم قال ربنا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرا... إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقال ربنا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال في آية أخرى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال ربنا عزة ووصينا الإنسان بوالديه حملته حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير عباد الله وبمثل ما جاء به القرآن جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام ففي الترمذي من حديث عبد الله بن بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين وجاء في الصحيحين عد بر الوالدين في أعظم القرب وجلائل الطاعات وكبير القربات وكما جاء أيضا في صحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن في هذا الحديث بر الوالدين بالصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين فإنه قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قارن ضد بر الوالدين وهو العقوق بضد توحيد الله تبارك وتعالى وهو الإشراك ففي صحيحين من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال على وقول الدور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت أيها المؤمنون يا عباد الله وعندما أمر ربنا جل في علا ببر الوالدين والإحسان إليهما أطلق الأمر وعمم ليتناول كل بر وإحسان قولي أو فعلي للوالدين ولهذا كان للوالدين يا عباد الله من حسن الصحبة وطيب المعاملة وجمال الحديث ورعاية الحقوق ما ليس لغيرهما من الناس بل إن لهما في ذلك الحق المقدم والنصيب الأوفى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك فتأمل رعاك الله كيف جعل عليه الصلاة والسلام حق حسن المصاحبة وجميل المعاملة وطيب الحديث وطيب الحديث جعل للوالدين حق الحق الأعلى ونصيب الأوفى ومن الناس يا عباد الله من إذا كان لقي أصحابه وجلساء زملائه ورفقاء ورفقائه تخير لهم من الحديث أعظمه ومن الخلق أطيبه ومن الأدب أرفع وإذا اتقى بوالديه أو بأحدهما لم يقدم لهما شيئا من ذلك بل إنهما ربما عند بعض الناس في آخر القائمة وآخر المستحقين وهذا عباد الله من تمام اللؤوم وسوء الطبع وشناعة الفعال وانتكاس في أداء الحقوق إنه إليهما إنهما يا عباد الله إن بعض الناس إنهما يا عباد الله إذا كان الله تبا إذا كان الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أمر برعاية هذا الحد وعني المصاحبة بالمعروف للوالدين حال كفرهما بالله ودعوتهما لابنهما إلى الإشراك بالله كما قال رب العزة في آية حيث قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا أمر بمصاحبتهما بالمعروف ما هذه الحالة حال الكفر بالله ودعوة لابن إلى الإشراك بالله فكيف يا عباد الله إذا كان الأبوان مؤمنين صالحين عابدين المتقيين لله تبارك وتعالى لا شك أن المقام أرفع والأمر أعظم والواجب أكبر عباد الله جاء في سنن أبي داود أن رجلا أتى مهاجرا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال جئت أبايئك على الهجرة والجهاد على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال عليه الصلاة والسلام ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وتأمل هذا الرجل جاء مهاجرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الهجرة يا عباد الله تعني ملاذمة سيد الخلق ومرافقة إمام الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه فأمره بالعود إلى والديه وأن يضحكهما وجاء في صحيح أيضا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال رجم أنف ثم رجم أنف ثم رجم أنف إلى من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة أيها المؤمنون يا عباد الله ومن أحسن لوالديه رعاية للحقوق وقياما بالواجبات أحسن الله إليه أحسن الله إليه في الدنيا وأخرى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وكما تدين تدان ومن كان عاقا لوالديه مسيئا إليهما فإن عاقبته الخسران ومآله ومآله ونهايته إلى الحرمان أيها المؤمنون يا عباد الله ويعني على البر أمران ويعين على البر أمران أمران عظيمان ومقامان جسيمان إذا احتضراهما المرء كان أكبر عون له على بر والديه وأما الأول يا عباد الله فهو أن يتذكر الجميل السابق والإحسان المتوسل من الوالدين ولا سيما الأم وليتذكر الحمد وليتذكر الحمل ومعانته والوضع وشدته والرضاع وأتعابه وليتذكر أحوال أمه أحوال أمه معه ليتذكر ذلك كله وقد قال تبارك وتعالى حملته أمه وهنا على وهن وأما الأمر الثاني يا عباد الله أن يتذكر وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى سائله عن هذا الحق العظيم أيها المؤمنون يا عباد الله ولا ينتهي بر الوالدين بوفاتهما أو وفاة أو وفاة أحدهما فإن وفاة الوالد يا عباد الله أو وفاة الوالدة يا عباد الله لا تعني انتهاء البر وانقطاعه بل لا يزال الباب مفتوحا والمجال مفسوحا للبر للبر الوالدين بعد الوفاة لا سيما يا عباد الله بالاكثار من الدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما والحج والاعتمار عنهما وكذلك صلة وكذلك صلة ودهما وأقاربهما ومن, ومن يحبون وكذلك إنفاذ وصيتهما وأداء دينهما ورعاية ما تبقى من حقوقهما وكل ذلك من مجالات البر المتاحة والمهيئة للبر بالوالدين بعد الوفاة وفي الحديث يا عباد الله يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عنه أمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ألا وصل وسلم ورعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين اللهم اجعل قبورهما روضة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين اللهم أدخلهم الجنة يا رب العالمين اللهم حسن ختامنا بعدهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da addini na gaskiya ka wakilta shi akan wahayinka ya isar da manzanci ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da iyalansa da sahabbansa gaba daya ba tare da ware kowane ɗaya ba ya ku ƴan uwa ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku kiyayi Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a koye ya ku mu'mina ya ku bayin Allah akwai wani haƙƙi wanda yake mai girma kuma wajibi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka wato matsayin wannan haƙƙi a cikin alƙur'ani mai girma Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama wannan haƙƙi ɗin a cikin alƙur'ani mai girma ɗin dai Allahu tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan haƙƙi a gurare mai yawa wannan haƙƙi ba wani bane ya ku bayin Allah face wato haƙƙin mahaifa guda biyu mahaifiya uwa kenan da kuma mahaifi wato baba Allahu tabaraka wa ta'ala ya ambaci haƙƙoƙi na ainihin wato mahaifa a cikin wasu ayoyi guda biyar cikin alƙur'ani mai girma aya ta farko Allah tabaraka wa ta'ala yace wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila ne yayin da muka riki alƙawarin banu isra'ilawa cewa la ta'buduna illa Allah ba za ku bautata wa kowa ba sai dai Allah tabaraka wa ta'ala alƙawari na farko kenan alƙawari na biyu kuma wabil walidaini ihsana wato mahaifa guda biyu za ku kyautata musu aya ta biyu Allah tabaraka wa ta'ala yace da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulka ce da su ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaykum ku zo in karanta muku ababan da ubangijinku ya haramta su a kanku na farko sai yace Allah tushriku bihi shay'a kada ku yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala kada ku hada shi da komai na biyu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wabil walidaini ihsana iyayen nan guda biyu ku kyautata musu wannan yana gwada girman haƙƙin mahaifa ta yanda daga magana akan tauhidi wato a nisanci shirka sai ya ce to a nisanci saba mahaifa lalle wannan aya tana nuna girman haƙƙin mahaifa guda biyu ya ku bayin Allah aya ta gaba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku bautata wa Allah tabaraka wa ta'ala kada ku yi tarayya da shi da komai mahaifan nan guda biyu ku kyautata musu a aya ta gaba Allah tabaraka wa ta'ala yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya ubangijinka ya hukunta ya hukunta cewa kada ku yi bauta da komai sai dai gare shi mahaifan nan guda biyu ku kyautata musu aya ta biyar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wasainal insana mun umarci dan adam dangane da mahaifansa guda biyu din nan ya kyautata masa ya fatuna cewa mahaifiyarsa ta ɗauke shi bisa wahala wato wahala akan wahala ta ɗauki cikinsa ba lafiya yau yawan amai yawan ciwon kai yawan zazzabi tana fama haka nan ta ɗauki cikinsa tsawon watannin da Allah tabaraka wa ta'ala da kwanakin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara za ka yi a cikin mahaifiyarka haka kai ta zo ta haife ka wato a gidan duniya Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa da ɗaukar cikinsa Allah tabaraka wataala kuma yake cewa wato ta yaye shi kuma wato a cikin shekaru biyu bayan kayi shekaru biyu kayi watanni tara ko ƙasa da haka ko sama da haka a cikin mahaifiyarka kuma ta zo ta ɗauki nauyin wato shayar da kai na tsawon shekaru guda biyu Allah tabaraka wataala ya ce lallai ku gode mun mana ku bautata mun kenan haka nan kuma ku gode wato anashin mahaifanku shine ku kyautata musu Allah tabaraka wataala ya ce gare ni za a dawo da ku ya ku bayin Allah kamar yadda ya zo cikin ayoyin alkur'ani dangane da haƙoƙin mahaifa haka nan ya zo cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wato cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama hadisai da yawa wanda suke bayyana wato girman haƙoƙi na ainihin wato mahaifa ya zo cikin wani hadisi kamar yadda imam tirmidhi ya fada hadisin hadisin da aka rawaito daga amr dan as Allah ya ƙara musu yarda annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa yardar Allah tabaraka wa ta'ala tana cikin wato yardar mahaifa wato yardar mahaifi idan mahaifinka yana haba-haba da kai baka ɓata masa rai ba lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai iya yarda da kai matukar kayi kyakkyawan aiki amma ko da kana kyakkyawan aiki amma kana ta ɓata mahaifinka ko mahaifiyarka lalle ko shakka babu Allah tabaraka wa ta'ala yana yin fushi da kai ya ku bayin Allah ya zo a cikin wani hadisi kamar yadda ya zo cikin sahih bukhari da kuma sahih muslim wanda Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafa wato ainihin biyayya ga ainihin mahaifa a matsayin wato mafiya girman wato ayyuka na kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala kyautata mahaifa ya ko ƴan uwa yana daga cikin aikin da ake yin tawassuli bihi a wato ake tawassuli da shi wajen roƙon Allah tabaraka wa ta'ala domin biyan wata bukata ko domin neman fita daga cikin wata matsala da bawa ya shiga ciki baya da haka hadisai sun nuna wato lalle kyautata wa mahaifa ya ko ƴan uwa yana daga cikin mafiya girman biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin hadisin Abdullah dan Mas'ud yake cewa ya rasulullah wanne aiki ne Allah tabaraka wa ta'ala ya so ga baki daya a cikin ayyukan da bayi suke yi da gaban su wanne aiki ne Allah ta'ala ya so sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yin sallah a lokacinta sai sai ya sake cewa daga nan kuma sai wannan aiki bayan yin sallah a lokaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato biyayya ga ainihin mahaifan nan guda biyu sai sake cewa daga wannan sai ne sai yake cewa jihadi domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ku in uwa ku duba fa girma wato ainihin jihadi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya rinka umarni da shi da yawa a gurare da yawa cikin ayoyi da yawa amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara gabatar da biyayya ga ainihin mahaifa kafin wato ainihin jihadi wannan yana gwada cewa lallai wato girman haƙƙin kyauta mahaifa yana da girma a gurin Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi yake cewa wato kamar da aka rawaito daga Abi Bakara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin na baku labarin wato mafi girman sako mafi girman laifuka kalolin laifuka guda uku wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fi kyamatar su wanda Allah tabaraka wa ta'ala baya san su sai sabai suka ce eh ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama ka gaya mana na farko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ishraku billah aikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya fi kyamata ya fi tsana wato shine yin shirka da Allah tabaraka wa ta'ala shine namba daya na biyu kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa uqul walidain wato saba mahaifan nan guda biyu saba mahaifa daga shirka ba laifin da ya kai wannan na uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam da zai na uku lokacin yana kishingide sai ya tashi ya zauna sai yake cewa da ainihin shaidar zur ka faɗi magana akan wani alhali baka da tabbas baka gani ba ka ce ka gani ko saboda kaga ana rubutawa ka goyi bayan wannan ko kama yi rubutu da kanka ka tura ainihin kafafan yada bayanai na zamani cewar wane yayi kaza kaza ya faru da wane alhali baka da tabbas alhali baka da ilimi akai annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya faɗi wannan hadisi yana kishin gide sai ya tashi ya zauna sai ya tanana ta cewar ala wa qawlu dhur ya rinka nana ta wannan hasso uku hasabai suke cewa ina ma wato ya ci gaba da nanata wannan kalmar hasabai suke cewa da ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar nanatawa haka din domin mun fahimci wato girman laifin ya ku bayin Allah ya ku mu'minai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da ainihin wato kyautata mahaifa da biyayya gare su wato cikin duk abin da yake ba saban Allah tabaraka wa ta'ala bane kyautatawa da mahaifa ko dai kyautatawa ta magana ta baki ko kuma kyautatawa na aiki duka guda biyun Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo cikin hadisin da aka rawaito daga Abu Huraira wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da shi a cikin mutane wa ya fi cancantar na kyautata zamantakewa ta da shi ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mahaifiyarka sai yake ya sake cewa da shi sa'an nan wa sai manzo Allah sai sa'an nan ita mahaifiyar ta kare sai ya sake cewa to sa'an nan sai kuma wa a na uku manzo Allah sake cewa da shi sa'an nan ita mahaifiyar tata sai sake cewa a karo na hudu sa'an nan wa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sa'an nan mahaifinka ya ku bayin Allah lalle wannan hadisi ingantacce yana nuna mana wato girman sha'anin wato haƙƙin mahaifa a kawunan mu babu wani mutum kuma face yana da ainihin mahaifa ko dai mahaifan nan suna wa doran duniya ko kuma suna cikin kaburburansu komai adadin shekarunka dole dai kana da mahaifa domin baka faɗo daga sama ba to komai wato shekarunka akwai bukatar kyautata addu'a da kuma duk abin da yake da sunan kyautata mahaifa ko da bayan sun mutu ya ku bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya wannan wato ya sanya ainihin mafi cancantar mutane wanda zaka kyautata mu'amala shine ainihin wato mahaifa guda biyu musamman kuma wato ainihin wato ita mahaifiya yawa zaka samu mutane cewa idan yana tare da abokansa ko iyayen gidansa a gurin aiki ko iyayen gidansa a gurin kasuwanni wato ogoginsa su ne wanda suke da dukiya suna bashi bashi ko suna kyautata masa ko suna masa kaza zai rika zaben kalmomin da zai gaya musu na ainihin biyayya da kuma kyautata musu amma kuma kash idan yana magana da ainihin mahaifansa sai ka ga yana ainihin kausasa zance lalle wani daga cikin hasara yana daga cikin munanan ayyuka ya ku bayin Allah yana daga cikin haƙƙin mahaifinka a kanka idan za ka yi magana da shi ka tausasa harshe ka yi magana da shi ta girmamawa magana ta ainihin wato kyautatawa ka kuma gaya masa abin da zai bashi wato jin daɗi ba ka rika ɗauko labarurruka ana wato wani abu yana faruwa na ɗaga hankali na tashin hankali to yana daga cikin haƙƙin mahaifinka kar ka ɗauko wannan labarin ka zo ka gaya masa matuƙar wannan abin zai iya ɗaga masa hankali ya shiga cikin tunani ya wato ainihin hankalinsa ya tashi yana daga cikin haƙƙinka a kansa ka tace labarin da zaka bashi domin yana daga cikin ababe masu kyau shine wato zama da mahaifiya ko mahaifi ka rika kawo masa labarurka ma wanda suke ba saban Allah bane wanda suke za su dauke masa kewa har ma zai rika wato sha'awar a ce ka zo domin kuɗin yin hira kuɗin tattauna haka haka nan mahaifiyarka za ta rika sha'awar haka to amma kada ka rika kawo musu abinda zai daga musu hankali wannan kuma yana daga cikin wato ainihin rashin kyautatawa a gare su ya ku bayin Allah addinin musulunci ya yi umarni da kyautata wa mahaifa ko da ko mahaifan nan ba ma musulmai ba ne ko da mahaifanka arna ne kafirai ne addinin musulunci dai ya ce wato ka ainihin kyautata musu Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa idan suka jaka wato idan suka umarce ka da cewa ka hada ni da wani ka hada ni da abin da baka da ilimi akai ma'ana ka yi shirka da ni Allah tabaraka wa ta'ala ce kada ka musu biyayya amma tare da haka wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa anan gidan duniya ka zauna tare da su tare da kyautata musu ma'ana ko da mahaifanka kafirai ne kuma suna umartar ka da kai shirka da Allah tabaraka wa ta'ala tare da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a duniya dai matukar kana raye to karka yarda baka kyautata musu ba to wannan kuma wato ana magana dangane da anashin wato arna kenan fa kafirai fa kenan matukar dai kana raye ka kyautata musu amma in sun mutu ba su musulunta ba wannan ba maganar yi musu addu'a ba maganar nema musu gafarar Allah tabaraka wa ta'ala ba maganar yi musu anashin sadaka ko yi musu haji ko yi musu umara amma matukar wato iyayenka suna yin sallah iyayenka musulmai ne musamman ma a ce mutanen kwarai ne musulmai ne suna bautata Allah tabaraka wa ta'ala sun yarda da addinin musulunci su musulmai ne musamman ma yanda muka tsinci kawunan mu wato mafi yawancin mu an haife mu ne fa a cikin addinin musulunci kusan kowa a nan ya tashi ya sami iyayensa ma musulmai ne to babu gatan da ya wuce wannan babu ni'imar kuma da ta wuce wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato kowa ma ana haifarsa ne akan addinin musulunci sai dai iyayensa ne idan ya zo ya samu su yahudawa ne to shi ma sai ya koma bai yahudi ko ya samu su nasara ne suna zuwa coci shi ma sai ya kama hanyar coci ko in ya samu suna bautar wuta shi ma sai ya kama bautar wuta to duk wani mutumin kirki da ka gani ko duk wani masallaci da ka gani akwai tasirin mahaifansa a jikinsa domin inda ka tashi la'alla ka samu babanka bayya zuwa masallaci coci yake zuwa kai ma Allah da yanzu coci kake zuwa da baka zuwa juma'a din nan kenan lalle ko shakka babu kowanne mutum mahaifansa suna da tasiri mafi girman tasiri kuwa a jikinsa mahaifinka shine wanda idan aka cire sunanka a duk inda kake fa kai in ba kai bane saboda haka ya ku bayin Allah ya ku bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da alshin wato kyautar mahaifa wani mutum ya zo tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi ya rasulullah na taho gurinka ne na zo ne zan tafi wato na zo na yi hijira ne zuwa gare ka ya rasulullah amma fa na baro mahaifana suna ta kuka a gida saboda ba ta so in dawo gurinka amma dai ba su hana ni yin addinin musulunci a can ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi to ka koma ka je ka ba su dariya tukunna su daina wannan kukan ka zauna a gurin su ya fa maka alkhairi fiye da ainihin wato ka zo ka yi hijira tare da ni ya ku bayan Allah ku duba wannan fa ka gani mutum ne fa zai yi hijira zuwa ga ainihin wato mafificin halittu gaba ɗaya shi ne manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaya kuma halin zai kasance dangane da wanda ya guje wa mahaifansa da yawa za ka samu wani ya canza gari ko ya canza unguwa saboda bayya so mahaifansa su dame shi wani za ka samu rigimarsa da matarsa ne ya sa ya ce bari ya bar gidansa ya bar gidansu saboda mahaifiyarsa tana takura matarsa dan me kai ba za ka yi hakuri ba ko ma menene ai mahaifiyarka ta fi matarka domin ba da ita ta haife ka ba ta maka tarbiyya ba da ita matar taka bata ce tana son ka ballanta ta aure ka ba amma da yawa daga cikin ƴan uwa zaka samu mutum ya bar gidansu ne saboda mahaifiyarsa wato tana yana ganin tana takura wa matarsa ko kuma yana ganin cewar da kannansa da mahaifiyarsa da babansa da waye da waye sun yawa ta yanda abincin gidansa ba zai yi daɗi ba amma idan ya ware daga shi sai matarsa sai ƴaƴansa za su samu damar cin abinci mai daɗi to wannan mafi asarar asara kenan mahaifanka fa su ne kai wanda in aka shirya wannan mahaifan naka kai in ba kowa bane ko da su ne sunaye ake mannawa kana neman aiki kai ya sunanka Abdullahi Ibrahim wancan wane ne Abdullahi Musa kai kuma sunanka ne da gaske amma an rubuta Abdullahi Musa yanzu kai din fa Abdullahi Ibrahim yanzu wannan ba naka bane ba saboda babu sunan babanka sai da babanka sannan ka zama kai kai ne duk wanda aka shirya babansa shi din ba shi bane saboda ka ya ku bayin Allah lalle mu sani cewa mahaifanmu suna da haƙi a kanmu su suka fi kowa cancantar mu kyautata musu akwai wasu abubuwa da suke faruwa za ka samu wani zai so mahaifinsa ko mahaifiyarsa tufafin sawa ko kayan shimfiɗa ko wani aikin wato kayan aiki a gida amma da yawa za ka samu wanda ke shekarun sun tafi ba sa son yin amfani da irin wannan ababen da mahaifa wato ‘ya'ya suke saya musu to karka ce na daina saya mata ko na daina saya masa tunda ba ma ya son sakawa a'a haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala ne akan ka ka saya masa ka saya mata ko zai sa ko ba zai sa ba ka riƙa gaya masa wato da yanayi da daɗa ta yadda har zai fahimci abin ya riƙa sakawa kuma dama ai ba zai zama kamar kai ba yanda zaka sa tufafi ka fita shekarunsa sun tafi wani lokaci ma zaka ga shi baya so amma dai tare da haka ka kyautata masa mutukar dai ka bashi din ko ya sa ko bai sa ba Allah tabaraka wa ta'ala zai baka ladan wannan ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala zai tsaye da kowa zai tambaye shi akan mahaifansa ko ba kiyama ababe guda biyu su suke taimakawa wato bawa ya samu damar yawan ce wato ainihin kyauta mahaifansa na farko idan mutum yana yawan tuna yanda babansa fa ya masa ko yanda mamarsa ta masa lokacin yana karami ka tuna lokacin da ba mutumin da zai manta lokacin da babansa yake masa dinki babanka ya dauke ka ya kai ka gurin tela a bada ka ya ku bayan Allah ko da mahaifinka sun mutu to fa biyayya gare su bai kare ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya mutu duk aikin da zai yi da kansa ya riga ya kare sai dai ababe guda uku ne kawai na farko idan ya yi sadaka mai gudana ya gina makaranta ko masallaci ko ya tona rijiya ko ya yi wani aiki wanda yake mai gudana wannan koda yana kabari za a ci gaba da ba shi lada na gaba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko mutumin da ya karantar da ilimi ya mutu yana kabari amma ana amfani da iliminsa to wannan ma yana kabari yana samun lada abu na uku annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ko kuma mutumin da ya mutu ya bar ɗa na gari wanda yake masa addu'a ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku yi iyayenku addu'a bayan sun mutu lalle ko shakka babu mafi cancantar wanda ya kamata ka masa addu'a bayan ya mutu shine wanda ya haife ka mafi bukatuwa zuwa gare ka kuma shine yi masa addu'a ko ya mutu kwana kusa ko ka taso a ce da cikin ka ma ya mutu baka taba ganin sa ba to akwai haƙƙin sa akan ka tare da haka saboda ka ya ku bayin Allah ko ya bi tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ko da mahaifinka ya mutu kar ka gushe wajen yi musu addu'a da yawa iyaye za su samu rahmar Allah tabaraka wa ta'ala saboda ainihin wato ƴaƴayensu wani ya zo tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa menene haƙƙin haƙƙina a cikin dukiyar babana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi abinda ya baka da daɗin rai duk abin da ya amince maka shine naka sai ya ce da shi to shi kuma menene nasa a cikin nawa sai ya ce ai da kai da dukiyar ma duka nasa ne idan ya gana ma zai ce kawo kaza dole kuma ka kawo idan ya ɗiba da sunan bashi sai bai dawo maka da shi ba gaba ya sake cewa ba ni bashi kace baka biya ni wancan mato kai laifi dama kayansa ne saboda haka kai ne idan ka ɗauki nasa bai yadda ba ran kiyama Allah ta'ala zai kama ka ka biya shi amma shi in ya ɗauki naka ko ka sani ko baka sani ba biye Allah tabaraka wa ta'ala wato ainihin laifi ba ya ku bayin Allah yana daga cikin mafi kyautatawar abin da zaka yi mahaifinka ko mahaifiyarka bayan sun mutu shine ka rika musu sadaka bayan addu'a ka rika musu istighfari kuma ka rika yin sadaka ga ainihin mahaifanka musamman kuma sadakar ruwa wani ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yanzu iya mahaifiya ta sadaka bayan ta mutu yace eh musamman ma kuma ka rika yin sadaka da ainihin ruwa kana da dama ka haka bohol mutane su amfana da wannan kayi kana da dama ka haka rijiya kayi kana da dama wani zai sayi ruwa a gurin mai sai da ruwa zai kai gidansa jarka nawa ne ka ɗauki kuɗin ka biya a zuciyarka kana itiqadin Allah tabaraka wa ta'ala ya kai ladan wannan sadakar zuwa ga mahaifinka lalle mahaifinka illa za a da masa da ransa yayi magana da zaka ji irin godiyar da zai maka da kuma irin daɗin da zai ji sanadiyar wannan yanzu lokaci ne wato na ainihin zafin rana mutane suna rayuwa suna buƙatar shan ruwan sanyi ka sayi ruwan naira hamsin naira ɗari ɗari biyu ɗari biyar abin da za ka iya saya ka bewa wani wani yana sai da fiyota ka saya ka danka wani a zuciyarka Allah ta baraka wa ta'ala mahaifiyarka nan da ta mutu Allah ta'ala ya bata mahaifinka nan da ya mutu Allah ta'ala ya bashi wallahi inda a ce za a da masa da ransa da za ka ga irin abin da zai faɗa dangane da kai muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya ji kan mahaifanmu ya Allah ta'ala ka kyauta karshen mu mahaifan wanda suka riga suka mutu Allah ta'ala ka ji kansu da rahama wanda suke raye kuma Allah ta'ala ka ji kansu ku ila salatu